jiya mun yi magana dangane da matsaloli biyu manya ko na aƙida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu baki ya yi nauyi ko sallama an kai mai da sallama ma ya zama aiki ya da sallama abu ya zama aiki gare ku baki ya yi nauyi ga ambaton Allah to jiya mun yi magana dangane da matsaloli biyu manya ko ta farko wadda ta shafi littafin Allah cewa littafin Allah maganar Allah ce ba halittar Allah ba kuma Allah ta baraka wata Allah ya aiko shi matsayin wahayi ya aiko mala'ika jibril da shi zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga maganar cewa halittar Allah ne ra'ayin mu'tazila bai taso ba haka maganar cewa ba daga Allah alqur'ani yake direct ba halitta shi Allah ya kai shi wani wuri ya aje jibrilu ka zuwa can yana ɗebowa yana kawo ma annabi ita ma bata taso ba da wurin Allah an ka saukar da shi sannan matsala ta biyu wadda nan mun ka aje shi ne game da ganin Allah mun yi bayani cewa ayoyin ƙur'ani da hadisai sun tabbata cewa gobe kiyama muminai za su ga Allah ganin Allah ya tabbata dangane da nasoshin ƙur'ani da kuma hadisai ingantattu ya ce muku al'umma sun kasu gida uku al'ummar musulmi dangane da matsalar ganin Allah akwai waɗanda na ce ana ganin Allah duniya da lahira tun nan duniya ana ganin Allah su ne sufaye kaga wannan kuskure ne ba a ganin Allah nan duniya min nuna mana haka nan saboda annabin Allah Musa da ya ji maganar Allah to ya nemi ya ga Allah Allah ya ce lantara ni baka iya gani na kaga ashe ya nuna nan duniya ba a ganin Allah nace muku hadisan da an karuwaito cewa sadda an kai Isra'i da Mi'raji da manzon Allah manzon Allah ya ga Allah duk hadisan ba su inganta ba abin da ya fi inganci shine hadisin da Imam Muslim abin da ya inganta shine hadisin da Imam Muslim ya fitar Abu Zar al-Ghifari ya tambaye manzon Allah da an kai mai iraji ya ga Allah yace nurun anna arahu haske ne ya zan iya gani ne kaga isharatan ila annahu lam yarahu isharar cewa annabi bai gan shi ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba don haka tunda da annabi Musa da annabi Muhammad duk ba su ga Allah ba wanne ne ya fi su daraja wurin Allah da muka cewa shi zai iya ganin Allah ashe kaga ra'ayin cewa ana ganin Allah nan duniya kuskure ne bangare na biyu game da ganin Allah wasu sun ka ce duniya da lahira ba a gani ne sun ka ko da gani ne duniya da lahira su ne mu'tazila da khawarij da shi'a da jahmiya su sun kace ba a ganin Allah duniya da lahira ba a gani ne suna ma kokarin kafirta duk wanda ya ce yana ganin Allah lahira to kaga su ma sun yi kuskure me a kuskuren su saboda nassoshin qur'ani sun tabbata da hadisai inganta nassoshin qur'ani da hadisai ingantattu sun tabbata cewa ana ganin Allah gobe kiyama amma kuma ko gobe kiyaman ba kowa zai gani ne mumin nai su ɗaya za su gani ne kafin rai ba za su za su gan shi ba mun kawo ayoyi amma ba mu kawo hadisai ba ko to bari in kawo muku wasu da cikin hadisan da na nuna ana ganin Allah kila ko akan yi kuna magana da wani ya ce to mi dalili sai a kawo wasu da cikin hadisai kaga sai mu ga matsalar mu ta gaba ko to game da ganin Allah game da dai ayoyi na kawo muku wasu ayoyi daga cikin ayoyin da na kawo akwai inda Allah shi akwai ayar da shi malamin ya kawo shi Imam Dahawi cikin littafin yace Allah tabaraka wa ta'ala yace wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wasu huskoki ranan na ranar kiyama nadiratun masu ni'ima ne Allah zai ni'imta su da mi Allah zai ni'imta su ila rabbiha nadiratun za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu ka gani ashe wannan ayar ta nuna cewa za a ga Allah kun fahimta sannan akwai aya kuma ta cikin suratu qaf inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lahum ma yasha'una fiha walada yana mazid su ɗan aljanna suna da duk abin da suke so cikin aljanna duk abin da suke shawa to sun za su same cikin aljanna sai Allah ya ce walada yana mazidin kuma akwai ƙari gum za mu ba su ƙari abin da ma ba su nema ba ba su yi zato ba za mu ba su ƙari to dangane da wannan ayata cikin suratul qaf walla da yana masjid qala qala dabari imam dabari imam dabari shine sarkin musulmi na ahli sunna ga tafsiri kamar yadda ga abin da ya shafi ilimin hadisi imam al-bukhari shine amirul mu'minin ko shi ko ga tafsirin qur'ani duk duniya an saka ma ibnu jarir dabari to shi imam dabari cikin tafsirinsa jami'ul bayan shine mafi ɗaukakar tafsiri duka duniya na ahalis sunna ya ce ƙala ali ibn abi talibin sayyidina ali dan abi talib wa anas ibn malik da anas dan malik wa'annan duk sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sun ka zo fassarar wannan ayar da Allah ke cewa lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid sai sun ka ce huwa nazaru ila wajhi Allah azza wa jalla menene ƙarin da Allah zai ba 'yan aljanna da ya ce lahun ma sha'una fiha suna da duk abin da suke so cikin aljanna walla da yana mazidin kuma muna da ƙari akwai ƙarin da za su mu ba su daga abin da suke so da saye da na Ali da Anas dan Malik sun kace huwan nazar shine dubi ila wajhillahi zuwa ga fuskar Allah azza wa jalla don haka ga in wani ya tambaye ka cikin magabata da wannan ra'ayi sai ka ce sayyidina Ali da Abi Talib da Anas dan Malik sahabbai ne ko ba sahabbai bane sahabbai ne na annabi to suna da ra'ayin ƙarin da Allah zai ba 'yan aljanna akan ni'imomin da zai ba shine dubi zuwa ga fuskar Allah cikin wani littafin an kace haka nan cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce aya ta gaba mai fa'idantar da ganin Allah Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada al husna abu mafi kyau ita ce aljanna ita ce al husna lilladina ahsanu ta tabbatar ma waɗanda sun ka kyautata aiki nan duniya waz ziyadatun da kuma ƙari za a ba su aljanna Allah ce da kuma ƙari to menene ƙarin ko yace fal husna hiya aljanna abinda a husna ita ce aljanna waz ziyada ƙari kuma da Allah yace waz ziyada hiya an-nazar ila wajhil karim shi ne dubi zuwa ga fuskar Allah mai daraja. Fassara habi zalika Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata da shi ya fassara ta da haka, wasu sahabatu min ba'adi da sahabban da na zo bayanai. Sahabbai ka ga abin da ya shafi alkur'ani ko kuma gaibi ba su isa yi magana ba duk abin da ji wani sahabi ya ce to dole ga shi mai gida an ka samo shi. Kun fahimta? kamar rawa muslimin fi sahihi kamar yadda imam muslim ya rawaito cikin littafinsa sahihu muslim an sahib daga sahabin nan babba sahabin ibn sinan rumi kala ya ce shi sahabi ya ce qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabi shine babban abokin sayyidina umar lokacin da an ka soki umar da zai mutuwa sahib ya sa ya bada sallah tsawon lokacin da yana jinya sannan da ya mutu kuma sahib ya wasiya ya zashi mai sallar gawa babban aboki ne ne asalinsa mutumin rom ne kirista ne kasuwanci ya kawo shi makka ya zo makka yana kasuwanci kuma allah ya samu kasuwancin albarka ya tara dukiya da hasken musulunci ya zo allah ya buɗe zuciya ce kuma ya musulunta to shine da an ka hijira ce zai hijira mutanen makka sun kace wala baka isa ba in dai za ka tafiya to dukiya ka san wadda ka taho garin ku baka da ko ɗari nan ka same ta ko dai ka zanna tare da mu ko ko in tafiya za ka yi ka bar dukiyar da ne ce ya da ya bar dukiyar duk gaba ɗaya ban musu dukiyar ya yi hijira ya koma madina ya zama talaka amma talakan duniya to shine ya ce kamar rawa muslimin fi sahihihi an sahib kamar yadda imam muslim ya rawaito cikin littafin sa sahihin muslim daga sahib qala sahib ya ce qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karanta wannan ayar inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada aljanna ta tabbatar mu waɗanda na kyautata aiki da kuma ƙari ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana bayanin ƙarin menene ƙarin da Allah zai ba su akan aljanna yace idza dakhala ahlul jannati aljannata in ƴan aljanna sun ka shiga aljanna wa ahlun narin nara ƴan wuta sun ka shiga wuta kowa ya rika mazauninsa kenan ko Allah ka samu aljanna na damu nadin sai wani mai yekuwa ya yekuwa wani mai shela ya yi shela ya ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna inna lakum inda Allah mau'idan kuna da wani irin alkawari wurin Allah yuridu an yunji muhu yana nufin to yanzu ya zartan muku da shi alkawarin ko wani alkawari da Allah ya muku to yanzu Allah na son ya zartar muku da shi fa na sai su ce ma huwa wani alkawari ne alam yusaqil mawazina na ashe Allah bai nawaye ma'aunayyan mu ba wa yubayyadu wujuhana ashe Allah bai haskaka fuskokin mu ba wa yudkhilana aljanna kuma ya shigar da mu aljanna wa yujirna minan nar kuma ya tsare mu daga wata me muke nema kuma wanda ya wuce wannan fa yakshiful hijaba sai Allah ya yi shamaki wanda ya sha makance tsakanin bayansa da ganinsa fayan duru na ilai sai ‘yan aljanna su ga Allah. Fama a tsahun shay'an Allah bai taɓa ba ‘yan aljanna wani abu a habba ilaihim mafi soyuwa zuwa gare su ba minan nazar ilaihi kamar dubi zuwa gare. Don haka dubi zuwa ga Allah daɗinta ya fi daɗin aljanna. Shi yasa Allah ya ce walle da yana za mu ƙara musu akan aljanna ƙari ne. Allah a gwada mana fuskanka sai manzo Allah ce wahiyar ziyada shine karin da Allah ya ce wallahi na mazidun kaga wannan hadisi sahihi ko to kaga Imam Muslim ya fitar da shi baya ne kuma akwai wasu hadisai bayan wancan akwai wasu hadisai kamar misali akwai hadisan Abu Hurairah ya ce famin ha hadisu abi hurairah daga cikin hadisan da nan nuna za a ga Allah mu'minai za su ga Allah gobe kiyama akwai hadisin Abu Hurairah anna nasan qalu cewa wasu mutane daga cikin sahabbai sun ce ya rasulullahi ya manzon Allah hal na dari rabbana yawmal qiyama za mu ga ubangijin mu ko ranar kiyama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hal tudaruna kuna cutuwa fi ru'yatil qamari ga ganin wata lailatul badar daren da ya cika da haske daren sha hudu ko sha biyar kun san wata yana da sunaye guda uku akwai hilal sannan akwai kamar sannan akwai badar to kuma duk daban-daban suke hilal shine jinjirin wata da bakin ranar farko zuwa ya kai ni na uku shine hilal da ya kai rana ta hudu ya tashi da hilal ranar farkon da ya fita da mai bimai da mai bimai to shi a hilal jaririn wata in ya kai ne na hudu shi ne kamar yana nan kamar har lokacin da ya sakilin ya cika da haske to in ya cika da haske shi abadar kun fahimta to shi ne da sun ka tambayi manzon Allah za mu ga ubangijin mu ranar kiyama sai ya ce hal tudaruna kuna cutar da juna fi ru'yatil qamar ga ganin wata lailatul badar daren da ya zama badar daren da ya cika da haske in wata ya kai sha hudu haskensa ya cika in kun ka zo dubi ne a sama kuna cutuwa ga gani ne kalu la ya rasulullah sun ka ce a ya manzon Allah kala sai Allah sai annabi ya ce hal tudaruna kuna cutar da juna fi shamsu ga rana laysa duna ha sahabun wanda yake babu wani girgije koma bayanta rana in rana ta yi kamar lokacin azzuhur misali rana ta hito ta tako in kun zo kallon rana kuna cutar da juna akwai mai tare wani ya hana mai gani mai ce mu wanda Allah jaye mai in gani kuna cutuwa ga ganin rana wanda babu girgije tare da ita kalula kun ka ce a'a kale ce fa innakum tarawnahu kadhalika to ku kamar haka ne yadda kuke ganin rana in ta hito yadda kuke ganin wata in ya cika da haske ba tare da kun cutu ba ba tare da kun yi matsetse ne da juna ba haka za ku ganin Allah gobe kiyama kun fahimta akar jafi sahihain waɗannan hadisan guda biyu biyu ne kenan ya kawo ya ce an fitar da su cikin bukhari da musulun wannan hadisi muttafaqun alaihi ne kun fahimta sannan akwai hadisin jarir da abdullahi al-bujali shi ma mai nuna ana ganin Allah Ƙala shi jarir ya ce kunna julusan ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance zaune tare da annabi fa nazara ila al sai annabi ya kalli wata lailata arba'a ashara daren da ya kai sha hudu ga wata lokacin da ya zamba dar kenan ko ya yi sakilin faƙala sai annabi ce innakum satarawna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijin ko iyanan bayyane ko ku gani na ido kama tarawna hada kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudamuna ba za ku yi matsetse ne da juna ba shi ru'yati ga gani nai a ce wani da Allah jayi nan ka tare mini in gani ba ku matsetse ne yadda ka san in wata ya fito sama'u ko daga kai na yaddi ba zai gane shi ba masu tsetseniya to haka za ku ga ubangiji ranar kiyama kun fahimta shi ma wannan hadisin na jarir ibn abdullahi shi ma muttafaqun alaihi ne imam al-bukhari da muslim sun ka fitar da shi sannan akwai hadisin abu musa al-ash'ari yarda Allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi ma ya karbo daga annabi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce yana magana game da aljanna yana ba su labarin aljannonin da Allah ya tanada mu'minai Allah ya bamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajannata ne sannan akwai wasu aljannoni biyu min fiddatin na azurfa aniyatuhu ma wa ma fihi ma da kwaccen su moda ko kwacciya ko kwano kontena wanda ake cin abinci ko abin shan abin sha ita ce ita ce aniya ba mun yi babul aniya ba cikin bulugul maram to akwai wasu aljannoni guda biyu na azurfa in ji annabi ane ya tuhuma kwaccensu kwanoninsu wa ma fihi ma da duk abin da a cikinsu na azurfa ne wajen na tani min zahabin da wasu aljannoni biyu kuma na zinariya ane ya tuhuma kwaccensu kwanoninsu wa ma fihi ma da duk abin da a cikinsu na zinariya ne wa ma bainal qaumi babu abin da a tsakanin mutane yan aljanna wa baina an yaro rabbahum daga su ga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala illa rida'ul kibriya ya ala wajhihi face mayafi na kibriya'u wanda ya saka akan fuskarsa Allah ya sa mayafi na kibriya'u ga fuskarsa menene mayafin wani irin haske kamar yadda hadisin muslim ya nuna wani irin haske ne to shine ya sha makance daga yan aljanna su gane shi ko fi jannati adnin cikin aljannar zama to da zaran ya jaye wannan hasken za su gane ashe za a gane ko ba za a gane shi ba akar jawo su sayyani da bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisin cikin littafan su na na na buhari da muslim shi ma na kaga duk hadisan mu dai na ganin Allah ga mu'minai duk mutafaqun alaihi ma ne wa min hadisi adi ibn hatim hakan ga kuma ana samu hujjar ganin Allah daga hadisan addi dan hatim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu ahadukum ɗaya da cikin ku la yalqayanna Allah zai hadu da Allah yawma yalqahu ranar da zai hadu da shi ranar kiyama ɗaya da cikin ku ku mu'minnai zai hadu da Allah ranar da zai hadu da shi walaysa bainahu wa bainahu hijabun babu shamaki tsakaninsa da shi shamakin da Allah ya sanya na haske wanda shi ya hana ma bayansa gani nai to Allah zai jaya wannan shamakin don haka za mu haɗu da Allah babu wani shamaki wala tarjuman hakan ga babu wani tafinta ba wanda zai ba wanda zai yi interpreting ya tarjuma lahu wanda zai yi mai tafinta fa yaqulu sai Allah ya ce alam ab'ath ilayka rasulan ashe ban aika manzo zuwa gare ka ba fa yuballiga ka ya idan ma sako faya kulu sai mumini ya ce bala ya rabbe e ya ubangiji lalle ka tura min manzo faya kulu sai Allah ya ce alam ode kamala ashe ban baka dukiya ba wa ko wa abdalu alayka kuma ni falala gare ka da wadata ta dukiya faya kulu sai ya ce bala ya rabbi e ya ubangiji har dai zuwa karshen hadisin shi ma wannan hadisin a karjihul bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fi cikin littafinsa kaga ashe akwai ranar da Allah zai jaye hijabin ya haɗu da bayi ne muminai babu wannan hijabin ya magana da su kun fahimta to kaga waɗannan hadisan duka suna daga cikin hujjojin cewa za a ga Allah gobe kiyama kuma kaga in bancin wannan na ƙarshe duk waɗancan da mun ka karanto muttafaqun alaihim ne to waɗannan suna daga ciki ba su ɗaya bane suna da yawa malamai sun ce an ruwaito hadisan ganin Allah ga muminai gobe kiyama ga sama da sahabi talatin sama da sahabbai talatin don haka shi yasa malamai sun kace hadisan ganin Allah sun kai haddi na tawaturi duk abin da ya kai haddi na tawaturi kuma ƙaryata shi kafirci ne Allah ya tsare mu don haka ta dai tabbata bila adana shakkin cewa muminai za su ga Allah gobe kiyama za a ga Allah ko suwa za su ga Allah muminai yaushe za su gan shi gobe kiyama in sun shiga aljanna kaga maganar ana gani ne tun nan duniya maganar banza ce sannan maganar ba a gani ne duniya da lahira ita ma maganar banza ce dama al'ada ahli sunna kullum in matsala ta taho zaka iska musu ummatan wasatan kaga mun shiga tsakiya tsakanin waɗancan ba mu ko ba mu ce ana gani na duniya da lahira ba mu kore gani na duniya da lahira ba za a gan shi muminai za su gan shi gobe kiyama in sun shiga aljanna abinda addu'ar mu Allah ka arzuta mu zama cikin masu gani ne to ci gaba da karatun mu na yau sai malla ya ce wala tazbutu qadamul islami kafa ta musulunci musulunci na da kafa kaga isti'ara ce aro ne an kai wa da kasan kafa mutum da mi yaka tabbata da kafafu duk wanda bai da kafafu an sa da kafafu sai mi sai faduwa in ka ga mutum tsaye to bisa kafafu yake kafafu gare shi to sai an ka ari kafafun nan na bil adama wa'anda bil adama ke tsaya da su an ka ba musulunci shine yace wala tazbutu qadamul islam kafafun musulunci ba su tabbata ma'ana musulunci bai tsayuwa yadda bil adama ke tsayuwa bisa kafafu ne illa ala zahar taslim sai akan bayan sallamawa ga umarnonin Allah da na manzon Allah wal istislami da kuma mika waya to me ma'anar wannan magana raddi imamu dahawi rahimahullahu yake sun yayi ga wasu yan bid'a waɗanda kullum an ka samu nassoshi musamman ga abin da ya shafi siffofin Allah da abubuwa da waɗanda su a wurin suna da rikici kamar ganin Allah cewa ƙur'ani maganar Allah ce Allah na magana siffofin Allah Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da fuska Allah na kaza waɗannan abubuwa su a wurin su ba rikici gare su ba to kullum waɗannan nafsoshin da su kwanta musu ga hankali ba sai su yi ƙoƙarin ba su wata ma'ana ta ƙashin kansu kamar yanzu ganin Allah waɗanda na kore da mu'tazila da khawarij da shi'a da jami'a da sun kore sun kace ba a gani ne to ya za su yi da waɗannan ayoyin da na karanto da waɗanga hadisai da na nuna ana gani ne ashe kaga dole su yi musu tawili kun fahimta to su ne irin su ne mallan kawa raddi waɗanda na ce bayyuwa a siffanta Allah da wata siffa ta bil adama kamar a ce Allah na da hannu to Allah ya ce yadullahi da larabci me yadun hannu yadun lahi cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alkawarin da Allah ya wawuta ya ce la'amla anna jahannama min aljannati wan nas ajrun sai na cika jahannama da mutane da aljannu baki dai kaga an yi mata alkawarin sai an cika ta ko to ayan an ka gama hukunci an ka ɗebo kahirai an kasa da fasikai an kasa sai Allah ya tambaye ta ke cika sai ce a bata cika ba sai a ɗebo a ɗebo azuba sai a ɗebo itace da duwar wasu waɗannan da an kai gumaka da su an kawo Allah kishiya duk azuba ke cika ta ce bar cika ba ba za a gushe ana ɗebowa ana zuba mata ba tana cewa bata cika ba annabi ya ce sai Allah ya ɗauki kafarsa ya aza bisa gare ta ashe Allah na da kafa ko bai da yana da kafa haka yace yana da fuska yana da hannu kuma hannuwa biyu kuma duk hannuwa biyun dama ne to sai wasu sun ka taho sun ka buga hannu kasa sun ka ce ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da kafa ba a cewa Allah na da fuska ba a cewa Allah na dariya ba a cewa Allah na magana duk da irin waɗannan sifofin sun ka musanta su to ya za su yi da ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi da tabbatar da waɗannan sifofin ga Allah kaga ashe dole su yi musu tawili to su ne yake wa raddi nan sannan kuma ku da ba ku shiga ba yayi muku hannunka mai sanda musuluncin kowa ba zai tsayu da ƙafafu ne ba illa ala zahar taslimi sai akan bayan sai in an kafa shi wanda ka san akan me mutum ka tsayi bisa ga duga bisa ga ƙafafu ne ko to musuluncin kowa bai tsayi illa ala zahar taslimi sai akan bayan sallamawa ga duk abin da Allah ya ce annabi ya bayyana wal istislam da miƙa waya kenan duk wani nafsi da ya zo da wurin Allah ko da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam musuluncin ka ba zai cika ba ya zan musulunci na kwarai sai ka sallama duk abin da Allah ya ce ka ce na yarda ka fahimci abin da Allah ka nihi ga hankalin ko baka fahimta ba kai dai ka amince kun fahimta ba tare da ka ce wurin kokarin korewa ba ko yin tawili ko bata ma'anar a'a kaga don ya hana muku yin tawili ga nasoshi ya hana muku kore duk abin da Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka tabbatar kun fahimci magana tai shine ma'anar wala tasbutu qadamul islam kafan musulunci ba ta tabbata illa ala zaharit taslimi sai akan bai baya na sallamawa wal istislam da ni waya ga hukuncin Allah duk abin da Allah ya ce ka ji ko da ba shi an ra'ayinka ba to ka ji ya fi ra'ayinka sannan kuma ka sallama kuma ka miƙa waya kaga ba tare da kayi tawili ko ka kore ko ka tsaya jayayya ba ba a jayayya da umarnin Allah wanda duk ya jayayya da umarnin Allah kaga musulunci ne yana targade wanda ya dauki magana Allah ya yi mata tawili kamar a ce yadullahi sai a ce baiwa Allah dole ne ya hada yadun da baiwa baiwa Allah fauka aidin tana sama hannuwansu maganan mubayi'a ta akai innal ladina yubayi'unaka waɗannan da ke mubayi'a da kai kai annabi da me aka mubayi'a da hannu kawo hannunka sai shugaba ya kawo nashi koyi musafaha ka na yi maka mubayi'a akan biyan littafin Allah na yi maka mubayi'a akan jihadi na yi maka mubayi'a akan kaza ba haka aka mubayi'a ba da hannu sai Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka waɗannan da ke ma mubayi'a kai annabi inna ma yubayi'una Allah da Allah ne suke mubayi'a yadullahi hannun Allah fauka aidin yana sama hannuwansu hannun nan naka da sun ka haɗa kamar sun haɗa hannu ne da Allah. Don mi, don Allah ya nuna tabbas annabi wakilinsa ne, man yi ɗa'in rasula faƙar haɗa Allah, duk wanda ya bi manzo, ai Allah ya bi. Wanda ya saba ma manzo kuma, ba manzo ya saba ba Allah ya saba ga hakikani, don wakili ne ne. Sarki ya tura dogari ya ce ta ya kai shela, na ce gobe kowa a hito a yi shara. Sarki ya ce kuna je a ƙadirawa, ba haka an ka saba cewa ba. sarki ya ce a sanar sheku gobe kowa ya hito da cinciya ta yayar ji karya ta haka karya ta gaba in nun koma jin abin nan da wa kake wa ha karya ta mai shela ko sarki sarki ha karya ta a gani shi yasa kahiran maka da annabi ya zo sun ka karya ta shi sai Allah ya amshi faɗan ya ce fa'in nahum la yukazzibunaka walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya jihaduna ba kai suka karyatawa ba ga ai hakika ne azzalumai suna musu ne da ayoyin Allah ni ne sun karyata ba kai ba don ni ne turo ka kaga wakilan Allah ne kun fahimta don haka duk abin da Allah ya ce abin da an ka nema gare mu ta yi mana daɗi ko ba ta yi mana daɗi dole ma ta yi mana daɗi mun fahimci abin da aka ne ko ba fahimta ba hankalinmu ya ba da abin da mun fahimta ko ba fahimta ba abin da an ka nema gare mu musallama Allah ya ce yana da hannu ba wanda ya sa ka tsaya tambayi ya hannun Allah yake mi ronka da wanda yake faɗa mi ya Allah yake ka san yadda Allah yake to yadda baka san yadda Allah yake ba haka ba za ka san yadda hannun Allah yake ba shikenan ka banta haka amma ka yadda akwai Allah amma baka san wanda yake ba don haka ashe ba sharadi ne sai ka san yaya hannun yake ba ba sharadi ne sai ka san yaya kafar take ba ba sharadi ne sai ka san yaya fuskar take ba ba sharadi ne sai ka san an ce Allah na magana ya za a ce yana magana ba a cewa yana magana don mi saboda ka siffanta da siffa irin ta mutum mutum shi ke magana ha to in mutum na magana kuma shi ka kore a ce Allah na magana kaga mutum da mi yake magana da baki Allah shi ko da mi yake magana shi ya sani ba dole sai da baki ba sannan to an saba magana ba da baki ba ko ba a saba ba an saba wai magana babu baki wani abu wanda bai da baki wanda tabbas ya yi magana ko haɗa min guda Doce ina ya yi magana ina ku tuttura iccin da bino kafin awa annabi mumbari ba ku tuttura iccin da bino yaka hawa yana hudu ba ba ku tuttura icce yana da baki ranna akwai wata mace nan madina tana da bawa bawan nan kafinta ne sai annabi ya ce don Allah ki umarci bawan nan yomin mumbari kafintan nan bawan matan nan sai yomin annabi mumbari an haka an ka jum'a ta yi annabi yana hawa sai annabi ya ce ku tutturin da bino ya kama kuka da me aka kuka da baki duk wanda a cikin masallaci annabi na hudu ya ji kuka ne sai da annabi ya sauko da mumbari ya zo ya kama lallasa ta da aka daddaga yaro ya shiru sannan ya yi shiru yadda kasan yaro in ya yi kuka yana haka kowa sai da ya cicika abin nan da mi yayi da baki yayi don haka wacce sai da baki aka magana sannan hadisi eh sannan hadisi ya tabbata manzon Allah in ya ɗebo abinci kahin ya kai ga baki yana jin tasbihi na abinci abinci na tasbihi kahin ya ci shinkafa na da baki amma tasbihi abinci kai kahin manzon Allah ya kai ga baki ne sannan nassin qur'ani ya ce mana yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha wa innahu kana haliman gafura duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai suna tasbihi ga Allah tare da gode mai yace kai wa in min shay'in ba wani abu duniya illa yusabbihu bihamdihi fa ce yana tasbihi tare da gode mai Allah yace ga yana yana tasbihi yana da baki to eh yana tasbihi go ka gani wa in min shay'in ba wani abu illa yusabbihu bihamdi fa ce la tasbihu ta da gode ashe kenan magana ba sai da baki ba to in halittun Allah sun yi magana babu baki balle Allah me ya illa an ce Allah na don haka ba sai da ba Allah na magana ba da baki ba yana ji kai ba da in yanzu an ka saka da an ka da kunnon ga baka ji to shi Allah yana ji ba da kunne ba kun fahimta don haka nassoshi waɗanda na tabbata wurin Allah nassoshi na shari'a da waɗanda tabbata ga manzon Allah abinda an ka nema gare mu bayan Allah masu imani sallamawa kawai da kuma miƙa waya mun fahimta da abinda aka ni ko ban fahimta ba abinda an ka ce mu sallama to rashin sallama rashin yin haka nan shi ka kai wasu ga yin tawili shi ka kai wasu ga korewa kai ƙaryata wacce cewa Allah na da hannu ya za ka cewa Allah na da sai su kore kaga sai su ƙaryata Allah in Allah ya ce ika ce a'a ka shiga hadari ko baka shiga ba to Allah ya tsare mana imanin mu ce sai ya ce faman rama duk wanda ya nemi ilma sanin ma hudira anhu ilmuhu abinda an ka an ka tsoratar ga sani ne gare shi wanda ya nemi sanin abinda an ka tsoratar daga sani ne gare shi wallam ya kana bit taslimi fahamuhu fahamuhu kuma fahimta ce wallam ya kana bai wadatu bi taslimi da sallamawa ga nassoshi na shari'a hajabahu maramuhu wannan manufa tashi za ta sha makance shi an khalisit tauhidi daga tsantsar tauhidi kun fahimta akwai abubuwan da an ka hana mana neman ilimin su abubuwan da na shafi zatin Allah mun yadda akwai Allah akwai shi ko babu shi amma yanzu an yadda mu taimaka bincike ya yake Allah dogo ne ko gajere ne kakkaura ne ko dan silili ne ko matsakaici ne fari ne ko baki an yadda mu yi wannan bincike kaga ba a yadda da wannan bincike ba Allah ya faɗa mana bayan akwai shi kuma ya faɗa mana yana da siffofi daga cikin siffofi yace yana da hannu an yadda mu taimaka bincike ya hannun Allah yake shin hannu ne irin namu ne mai gabubuwa uku da yatsa da aka yahu da sauransu an nemi mu yi wannan bincike kaga ba a nema ba an ce Allah na da kafa shin kafar nan ta Allah irin ta mace da aka tafiya da ita ko ko miya kai da ita ba a nemi wannan abin da an ka nema kawai gare mu mu yaddar cewa yana da waɗanga abubuwa Allah na ji ya yake ji da kunne yake ji ya an daɗi kunnuwan baya ji da baki yake magana da kaza kaga wannan duk ilimi ne wanda yake ba a neme mu da shi ba to shine yace faman rama ilma ma hudara anhu ilm duk wanda ya nemi ilma sanin ma hudura anhu ilmu abinda an ka hana mishi saninsa walam ya kana bit taslim fahamu fahamuhu fahimtarsa walam ya kana bata wadatu ba bit taslimi da sallamawa ga nasoshi na shari'a to hajabahu maramu wannan maramu wannan manufa tashi za ta sha makance shi an khalisit tauhidi daga tsintsar tauhidi tauhidi wanda a tsintsa wasafil ma'arifa da kuma tatattar sanin Allah wa sahihil imani da kuma ingantaccen imani kaga wannan duddai kamar bayani ne yake yi ga maganar ɗazu wala tasbutu qadamul islam illa ala zahri taslimul istislam wannan ƙarin bayani ne gare shi kamar yana ƙara nuna maka cewa daga cikin ilimin mukka abinda ya shafi janibi na ubangiji akwai abinda ba a zamu na sanin sa ba abinda kawai an ka nema gare mu mu imani musallama kun fahimta abinda ya shafi janibi na Allah siffofin Allah imani kawai an ka nema gare mu da sallamawa amma sanin yaya suke yaya aka kaza yaya ya kaza wannan ba aza to duk wanda ya ce sai ya san waɗanga abubuwa to wannan zai sha makance shi daga tauhidi na ƙwarai shi ne wurin sanin ya hannun Allah yake to nan ɗayan biyu sai ka faɗa dama ɓangaren batattu ɓangare biyu ne da ɓangaren mushabbiha da ɓangaren mu'atila mushabbiha su ne waɗanda sun ka kamanta Allah da halittunsa in an ka ce Allah na da hannu sai ka ɗauka irin hannun Allah irin hannun mutane in an ka ce Allah na da fuska sai ka ɗauka irin fuskan mutane in an ka ce Allah na da ƙafa sai ka ɗauka irin kaga waɗanda na misalta Allah da bayansa su ne mushabbiha sannan mu'addala su ku waɗanda gaba ɗaya sun ka kore sun ka ce ƙarya ce ba su yadda ba ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da ƙafa ba a cewa Allah na da kaza to mushabbiha me bambancin mushabbiha da mu'addala su mu'addala da sun ka kamanta Allah matakin farko shine sun ka kamanta Allah da halittunsa don hakan ga gudun su kamanta Allah da sai sun ka kore gaba ɗai shine ta'dili takaita abu su kuma mushabbiha da sun ka kamanta Allah sai sun ka bashi siffofi irin na ɗan adam in an ka ce hannu abinda hankalinsu zai ɗauka musu hannu irin na mutum in an ka ce kafa irin ta mutum da da an ka ce Allah na da hannu da sun ɗauka irin hannun Allah Allah irin mutum ne Allah ba irin mutane ba ne ashe kenan komi nashi bai kamata a siffanta yadda na mutane ba da an ka ce Allah na da hannu da sun ɗauka irin hannun Allah yadda Allah ba kama yake da mutum ba kuma ba mu san yadda Allah yake ba haka ba mu san yadda hannun Allah kaga da sun huta kun fahimta to kada ka yadda ka zan cikin ɗaya da cikin ɓangarorin guda biyu kak ka zan cikin waɗanda na misalta Allah da halittunsa kak ka zan waɗanda cikin waɗanda kuma na kore gaba ɗai siffofin da Allah ya tabbatar ma kansa su ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah su kun fahimci wannan shine ma'anar maganar malla ya ce fa man rama ilma ma hudara anu duk wanda ya nemi ilimin abin da an ka hana mai sanin sa ya nemi ilimin kenan abin da ya shafi siffofin Allah wallam ya kana bit taslim fahamuhu sannan fahimtarsa bata wadatu da sallama ba abinda an ka nema kawai fahimtar ka in an ka ce kaza na Allah to sallamawa kawai an ka nema ba sai ka sa fahimtar ka ni to ba an ce Allah na da hannu na ni ga fahimta ta hannun nan ga yadda yake kafan nan ni ga fahimta ta ga yadda take a ko alama ba a wannan shine wallam ya kana bit taslim fa fahimtarsa bata wadatu ba da sallamawa to wanda duk yayi haka hajabahu maramu wannan manufa ta ta sanin hakikanin yadda siffofin Allah zaka hakikanin yadda Allah da siffofin suke to wannan manufa za ta sha makance shi an khalisu tauhid daga tsintsar tauhidi tauhidi tsalkakakke wasafil ma'arifa da kuma ta sani sanin Allah wannan yana raddi ne ga mu'tazila kai mu'tazila ga kore wasu siffofi da cikin siffofin da Allah ya siffanta kansa da shi saboda wai gudun kada a siffanta shi da bil'adama tauhidin su ya targade kun fahimta sannan kuma domin tabbatar da imani kada su siffanta Allah da siffata halittunsa idan sun yi bannan to shine ya ce to abin nan da sun ka gudu shi sun ka hala ciki ne abin da kawai an ka nema ga abin da ya sha siffofin Allah shine musallama mu bayan Allah kuma za ta sha makance shi an sayi iman daga ingantaccen imani ina fatar kun fahimci abin da mallaka ne to sai ya ce fai ta zazzabu sai shi mai wannan ɗabi'ar wanda ya ce sai ya san abin da an ka hana mai sani na siffofin Allah fai ta zazzabu sai shi rinka kai kawo bayan alkufur wal iman tsakanin kafirci da imani kun fahimta wata sidiki wata kazibi ya rinka kai kawo tsakanin gaskantawa da karyata shi bai gaskanta abin gada an ka ce ba na siffofin Allah kuma shi bai karyata ba kaga sai ya zaɗe mautacce wal ikirari wal inkari kuma ya rinka kai kawo tsakanin tabbatarwa da musantawa mu wasu wisan sai ya zama mai wasu wasi game da siffofin ta ihan mautacce shakkan mai shakka la muminan musaddiqan bai zan mumini mai gaskantawa ba wala jahidan mukazziban kuma bai zan wanda ya musanta ya mai karyatawa ba kaga kenan ya rayuwa ta za ta zama sai ya zan cikin dumauci sai ya dumauce in an ka ce Allah to jama'a an ce Allah na da hannu to mu ko sanin mu mutane su adda hannu to in an ka ce Allah na da hannu to an siffanta Allah kaga shi bai karyata ba sannan bai tabbatar ba abinda an ka nema kuma duk abinda ya zo da su na shari'a na Qur'ani ko hadisi ka tabbatar da shi matsayinka na mu'mini to ka kasa tabbatar su a don kai kana da shakku kaga ka zama zabzabi na bayan zalika kenan ko shine fayyata zabzab bayan al-kubr wal imani والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها ما وسواسي بموتاتشي شكا ما شكا لا مؤمن مصدقا بيزم مؤمني ما غسكن تاوا ولا جاهدا مكذبا كون بيزم ما مسو ما كاريتاوا با abinda ko an ka nema mutum ya gaskanta duk abin da ya zo daga Allah ko daga manzon Allah to za'igan karkatacce zaga sai ya zan karkatacce wala ya sifu al'imanu bin ru'uyati li ahli daris salami sai malla ya ce al'imanu bin ru'uyati imani da ganin Allah li ahli daris salami ga mutanen gidan abinci ina ne daris salam aljanna Allah ya sa ya mu cikin ta to al'imani imani bin ru'yati daga nan Allah li ahli daris salami ga mutanen da a gidan aminci ga yan aljanna wallahi sihu bai inganta ganin Allah ga yan aljanna to imani da ganin Allah ga yan aljanna bai inganta wannan imanin bai inganta limman ni ita baraha minhum ga duk wanda yayi la'akari da shi ganin na Allah bai wahamin da zato nai kun fahimta shi ga zato nai yana tsammanin da an ka ce za a ga Allah ba wai ganin Allah na hakika ne Allah ka nuyi ba ga zato nai kaza Allah ka nufi to duk wanda yayi la'akari da wannan waɗannan nasoshi ga zato nai to imani ne bai inganta ba game da ganin Allah kun fahimta au ta'awwalaha ko ko yayi tawilin su su nasoshin na ganin Allah bi fahimin da fahimta tai shi ga fahimta tai yana ganin ga abin da ake nufi sabanin abin da nassin larabcin ke nuna duk wanda abba larabe an kace ma ru'ya ya san gani ake nufi kun fahimta duk wanda abba larabe an kace mai yadon ya san hannu ake nufi an kace rijulu qaha ake ne da sauransu to sai fahimta ta ta bashi wani sabani yayi tawilin ta idza kana tawilin ru'ya iz kana tawilin ru'ya domin tawilin ru'ya ganin Allah ya kasance malla yana nuna ma wasu sun yi tawili ga ganin Allah nassoshin Qur'ani da na hadisai ingantar da nuna ana ganin Allah wasu yi musu tawili kun fahimta wa tawilu kulli ma'ana hakan ga kuma an yi tawilin duk wata ma'ana yudafi ila rububiyya wadda ake raba zuwa ga rububiyya duk wata ma'ana ma'ana duk wata siffa wadda ake raba ga Allah wasu yi mata tawili kamar gani da ji da ilimin Allah da sauran ayyukan Allah dai duk wasu sun yi musu tawili ko bitarki tawili hakan ga kuma imanin ina yake wa in kana tawilin ru'ya in kana tawilin ru'ya domin tawilin ganin Allah ya kasance wa tawilu kulli ma'anan hakan ga tawilin kowace ma'ana yudafu ila rububiyya wadda ake rabawa wadda ake rabawa zuwa ga rububiya menene rububiya me rububiya ayyuka na ubangiji ayyuka waɗanda na keɓanta ga Allah to duk wasu ayyuka waɗanda ake raba zuwa ga Allah to mutane sun yi musu sun yi musu tawili yan an ka ce Allah na kaza sai a yi tawili ai ba hakikanin haka nan aka nufi ba ga yadda ake nufi kun fahimta to imani ba ya inganta bitarkit kuma yace bitarkit tawili haka ya samu hukuma dole akwai wani abu na nurin nan don ma'ana ba ta tashi yana magana imanin duk waɗanda ba su duk waɗanda ke gitta nassoshin da na zo game da rububiya siffofi na Allah masu magana game da rububiya ta Allah sun yi masu tawili to duk masu tawilin na imanin su baya inganta wani zumi taslimi da kuma lizimta sallamawa to imanin su baya inganta kila sai illa bi tarki tawili ina ganin kila akwai illa wurin nan dole zan akwai illa illa bi tarki tawili imanin su baya inganta illa bi tarki tawili sai da barin tawilin nan su gudanar da nasoshin nan kamar yadda sun ka zo kun fahimta wani zumi taslimi da kuma lizimta sallamawa duk yadda nasu ya ce ka sallama ba tare da kayi tawili ba tare da ka kore ba wa alaihi dinul musulmi na akan haka addinin musulmi yake gudanar da duk nasoshi akan zahirinsu waɗanda na shafi rububiya ta Allah Allah na kaza Allah na kaza Allah shi yayi kaza Allah shi yayi kaza a gudanar da su kamar yadda sun ka zo ba tare da an yi tawili ba to imanin mutum ba zai inganta ba sai ya ba tawili dole akwai illa wurin bitarki tawilin nan ba makawa akwai illa imani ba zai wallahi sihul imanu bir ru'yati li ahli dar salami liman ne ita baraha minhum bi wahamin ko aw ta'awwalaha bi fahamin إذ كان تاويل الرؤيا وتاويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إلا بترك التاويل dole akwai illa in ba haka ba ko ma'anar gaba ɗaya ba za ta tashi ba imanin mutum bai inganta da ganin allan da an ce 'yan aljanna za su yi imani ne bai inganta imani bai inganta lima ne tabara haga duk wanda ya yi la'akari da ganin nan minhum daga cikinsu bai wahalan da zato nai ina zaton da an ka ce za a ga Allah kaza ake nufi au ta'awwala ko yayi tawilin ta bi fahimin da fahimta tai ya fassara shi yana ganin kaza ake nufi iz kana tawilin ru'ya domin tawilin ganin Allah ya kasance wasu sun yi tawili ga ganin nasoshin da nan nuna ana ganin Allah kun fahimta wa tawilu kulli ma'ana hakan ga an yi tawilin duk wata ma'ana yudafu illa rububiyya da ake rabawa zuwa ga ubangiji duk ayoyi da hadisan da sun ka zo game da siffofi na Allah wasu sun yi tawilin sun yi ko ba su yi ba sun yi tawilin to abin da yake cewa to imanin mutane baya inganta illa bi tarki tawili sai sun bar tawilin nan sun gudanar da ayoyin nan da hadisan nan kamar yadda sun ka zo akan zahirin su ma'ana ta tashi ko ba ta tashi ba illa bi tarki tawili wa luzumi taslim da lizunta sallamawa su sallama ga nasoshin kada su kore su kada su yi tawilin su wa alaihi dinul musulmi akan hakan ga addinin musulmi yake sahabbai da tabi'un tabi'un tabi'in duk akan haka suke suna gudanar da duk nasoshin nan da nazo game da siffofin Allah rububiyya ta Allah suna gudanar da su akan zahirin su ba tare da sun yi masu tawili ba tare da sun kore su ba wa man lam yatawaqqa nafiya duk wanda bai kiyaye kore abinda Allah ya tabbatar ma kansa ba da siffofi ko kore abinda manzon Allah ya tabbatar ma Allah na siffofi wattashbiha kuma duk wanda bai kiyayi kamanta Allah da wata halitta ta da cikin halittunsa ba kamar ka kamanta wata siffa ta Allah da siffa ta halittunsa ba shine tashbihi ko to duk wanda bai kiyayi yin haka nan ba zalla zai yi talaladiya me talaladiya kana tahiya Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka darje haka kauce ma ba shi talaladiya ba zai yi talaladiya zai kauce masa waba kenan wallam yusibit tanziha kuma ba zai dace da tsalkake Allah da yake nufi ba wannan yana raddi ne shi kuma ga mu'tazilawa duk duk abin ga siffofin nan da mu'tazila na kore sun kace ba a siffanta Allah da su da masu kamanta Allah da halittunsa sun ka kamanta Allah sun kace in an kace Allah na da kaza to an kamanta shi mijja su ga kore siffofin wai saboda su tsalkake Allah daga kamanta shi da halittu nai to shi ne ce duk wanda bai battawili ba duk wanda bai zo ya sallama ma nasoshin wanda suke ba to ba zai dace da tsalkake Allah nan da yake nufin yi ba wanda yake son ya tsalkake Allah to shi ne mai gudanar da nasoshin nan kamar yadda sun ka zo sai ya sallama Allah ya ce yana da hannu tunda Allah ya faɗi Allah na kore mun yadda tunda Allah ya ce da wani ya ce ba Allah sai musanta mai to Allah shi ya ce yana da hannu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai tabbatattu inda hadisan ba su tabbata sai mu shi hadisan ba su tabbata daga annabi ba da ifai ne to sun tabbata suna cikin bukhari da muslim da sauran littattafai na hadisi duk malaman hadisi sun tabbatar da ingancin su annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya akwai wanda ya annabi sanin Allah to kuma annabi ya tabbatar da waɗannan siffofin da Qur'ani ya ce mi annamu ya ka bin annamu sallamawa to duk wanda bai sallama ba to zai yi talalabiya ma'ana zai jaye ma abin da asawa ba sannan wala misibit tanziha ba zai dace ba zai yi sawaba ga tsalkake Allah nan da yake nufi ba kun fahimta abinda as-sawaba ga tsalkake Allah shine ka gudanar da nasoshin nan da nazo daga Qur'ani da hadisai kamar yadda sun ka zo a akan zahirin su bila tashbihin wala takayifin wala tamthilin wala ta'tilin wala ta'awilin hakan ga su a ƙa'idojin da malaman ahalin sunna sun kasa game da siffofin Allah. A gudanar da su bila tashbihin ba tare da ka kamanta Allah da wani ba, wala tamfilin ba tare da ka misalta su da wata halitta ta Allah ba, wala bila tashbihin wala tamfilin wala ta'adilin ba tare da ka kori siffofin ba, ko wala tawilin ba tare da ka yi tawili ba, wala wala takayifin ba tare da ka ce kaifa hadhihi sifa ya wannan siffa take ba waɗannan lalala guda biyar to su malamai sun kasa ga abin da ya shafi siffofin Allah to imanin mutum ba zai tabbatar sai ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyar ka tabbatar da siffofin nan da an ka tabbatar ma Allah cikin Qur'ani ko annabi ya tabbatar mai bila tashbihin wala tamthilin wala ta'tilin wala tawilin wala takayifin kun fahimta to sannan kawai imanin kaka zama na kware Allah ka tabbatar man da imanin yace eh. yace fa inna rabbana jalla wa ala domin ubangijinmu mai girma da ɗaukaka mausufun abin sifantawa ne bi sifatil wahadaniya da siffofi na wahadaniya ne siffofi na wahadaniya siffofi na kaɗaituwa ma'ana shi kaɗai ne shi Allah shi kaɗai ne yadda yake shi kaɗai kuma haka duk siffar da kaji an siffanta shi da ya cikin Qur'ani ko annabi ya siffanta shi kuma shi ɗaya adda ita kakka taɓa haɗa wani taliki da ita shi da siffofi na wahadaniya yadda yake wajibi mu tabbatar da Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya hakan ga ga siffofinsa kuma shi ɗaya an da wa'annan siffofin bai tarayya su da kowa don an ce Allah na da ilimi kada ka taɓa ɗauka ilimin Allah irin na mallaman garin ku ne mallaman garin ku ba su ilimi sai da sun kai karatu sannan ilimin su yana da matuƙa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila compared to ilimin Allah ba a ba komai na ilimin sai dan kadan an kada da ilimin Allah domin ilimin sa yana da kowane malami akwai inda ya tsaya dalika mablaguhu min al-ilmi ya ka inda ilimin sa ya kai kenan amma ilimin Allah yana da iyaka ilimin Allah baya da iyaka walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahri yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi da a ce duk itacin da a duniya zan alƙallon ma so iccen bedi iccen durumi iccen dunya iccen zaiti iccen cediya iccen tsamiya iccen kuka iccen goriba iccen sabara da geza da gawo duk itacen da a duniya a heƙe su a maishe su alƙalumma walau an na mafi al'adun min shajaratin wal bahar ya mudduhu tekun nan bahar maliya sai a saye shi ne taddawa tekun bahar maliya shi ne taddawa min ba a koko ba bahar maliya ba tekun da ake waye da duniya akwai wani baharul muhit madalla teku wanda ake waye da duniya ga kewaye take da ruwa to wannan teku da ya kewaye duniya shi ko sai a mai sai taddawa itacen gada an kai alƙaluma an kai heƙi an kai alƙaluma da su duk itacen duniya sai a zo ga baharul muhitu shi ko shi attaddawa ana ɗebowa ana rubutu ana ɗebowa ana rubutawa min ba'dihi bayan baharul muhit sab'atu abhurin a ƙaro da teku na bakwai irin bahar maliya irin baharul furat da sauransu manyan teku nan duniya a samu teku bakwai a ƙara da baharul muhit duk a yi taddawa da su a rubuta kalmomin Allah ya ce ma nufi da kalmatullah kalmomin Allah ba su ƙarewa wannan don ishara ga cewa ilimin Allah bai da iyaka amma wani ya san iyakar ilimin Allah yace wa a'lamu ilman lahi uhsi hurufahu wa a'lamu wa a'lamu mawjal bahar kam huwa mawjati wata magana da anka jingina masu da Abdul Qadir Jilani mu ba mu yadda shi ya faɗe ta ba wasu mutanen banza na jingina ta akwai wani littafi na Qadiriyya ana kira ne Fuyudatul Rabbaniya nan wanga baiti yake ana faɗin karamomin sida abdulkadir jelani wai shi sida abdulkadir jelani ya ce wa alam ilman lahi na san yawan ilimin allah uhsi hurufa ina aiki dan ya harufan duka wa alam mawjal bahar na san yawan kumfan gulbi kam huwa mawjati ko kumfa guda nawa ne duk na sani ƙarya ce kamar yadda wani mallami mutumin kano ya rasu shi ma ba kadiri yana yana yabon sida abdulkadir jelani yana faɗin karamomin su kasan dama ɗariƙa ce nan ne nan ne shi ya samu galabar su zurfafa shehun nan su kamar yadda shi a su ko gida ɗaya maman sa sun ka ba su matsayin Allah to shi ne yake cewa yace dufa na cikin iko nasa ragun fidiya a ido nasa aka saukar Abdul ya tsere sa'a ba a cin masa ba wai ruwan dufa na cikin iko Abdul ya bada umarni a yi ruwan dufa na ko kaka ne an haifa da an kai ran duba na ragun fidiya wa fada yana bi zubin azin ragun nan da Allah ya fanshi annabi Ibrahim da shi an ka aiko min mahaifi ne an ka aiko Ibrahim rago an ka fanshi Isma'ila wai a ido na su bisa ga ido ne an kawo ragon shi Abdul Qadir ragun fidiya a ido na sa aka saukar Abdul Qadir ya tsere sa'a duk wani wali da kasu Abdul Qadir ya tsere mai ya tsere sa'a ba a cin masa ba kaga wannan ƙarya ce kamar yadda shi a sun kace Khomeini cikin littafin sa hukumatul islamiyya shi ko yana gida da imaman su yana faɗin darajar imaman shi ba suna da imamai sha biyu ba yan sha biyu imamai sha biyu shine yace wa inna min mimmi wa inna min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga cikin abubuwa na lalura alababin darura dole ka san shi dole ka kudurta shi yanzu waɗanga abubuwa da imamu ɗahoyi abubuwa ne da dole ka kudurta dole ka kudurta Allah guda ne dole ka kudur shi yayi halitta dole ka kudur shi ke kaza shi abubuwan da muka karanto ka tabbatar da manzanci annabi Muhammadu dole ka kudurta alqur'ani littafin Allah ne dole ka kudurta za a ga Allah gobe kiyama kun fahimta ba su ne dawi ka kawo mana abubuwan da na itikadi na lalura akan mazhab ahlus sunna to shi ko shi kome ne yana faɗa abubuwa da dole ka kudurta su inda dan shi a hake yace wa inna min daruriyat mazhabina yana cikin abubuwa na lalura na mazhabar mu ta imamiyya mazhabar mu ta shi'a ka kudurta anna li ayyan mace na makaman cewa imaman mu imaman nan goma sha biyu suna da wata matsaya ta daraja la yablughuhu malakun muqarrabun wani wani mala'iki makusanci wurin Allah irin su jibrilu to ba su kai ga wannan daraja ba wala nabiyyun mursal haka duk wani annabi wanda anka aiko annabi manzo shi ma bai kai ga wannan daraja ashe kenan a imma sun yi mala'iku sun yi annabawa duk wanda ya ce ga wanda ya annaba ya kafirta kana kudurta wannan kana zama kafiri to don haka suke don haka babu mahita duniya illa ka rike aqida ta ahli sunna wal jamaa ita an ka gina akan alqur'ani da sunna yanzu me dalilin kome na cewa imaman sun annaba yana da ayat qur'ani da zai kawo wa dalili akwai wani hadisi da zai kawo dalili ka gani me dalilin wancan da yace ruwan tufa na ruwan Abdul Qadir yace yana da wani dalili to kaga duk akan sun zuciya duk sun zuciya ne amma duk waɗanga abubuwa da imamu ɗarikaka da sauran aƙidun ahalin suna duk an gine su ne akan alkur'ani da sunna don haka ba mahita duniya inda kana son ka tsira ka rayuwa nan duniya lahiya ka mutu can ka shiga aljanna illa ka kudurta aqida ta ahalin sunna Allah ka tabbata shemu akan ta yace fa inna rabbana jalla wa ala ubangijin mu mai girma da ɗaukaka mawsufun abin sifantawa ne bi sifatul wahdaniyya da siffofi na wahdaniyya kamar abin da kulhu wallahu ahad ke karanta suwa kenan siffofin Allah na wahadaniya shi yasa manzon Allah hadisi ya tafi cikin sahih bukhari manzon Allah ya nada wata rundunar yaki sai ya shugabantar da wani ga shugaban rundunar ku tafi Allah ya bada sa'a sun ta yi shugaba ba ke bada sallah ba to inda duk lokacin sallah ya in ya zo karatu sai ya karanta fatiha ya karanta sura sai ya rufe da kulhu wallahu ga kowace raka'a sun ka ce kai diba qul huwallahi ba sura ta ta qur'ani ba in dai qul huwallahi za karanta ka karanta ka basawa amma ka azu sura kai mana wanga dore bayan kayi sura kuma ka dore qul huwallahi ba mai da yace to ku dibo in kuna son limanci na in ci gaba da baku sallah in ba ku so ku sa wani ban barin karatun qul huwallahi ba su iya cire shi tunda annabi ya sa shi kuma yana cikin mafifitan sun haƙyale shi amma dai abin bai musu daɗi ba da an ka dawo an ka kai karata inda annabi annabi wani da mun ka tafi kullun zai yi mana sallah bayan ya karanta fatiha ya yi sura kuma ya rufe da kulhu wallahu sai annabi ya ce a kira shi ka ji abin da mutane ha ƙara ka misa kaka haka nan ya ce saboda kulhu wallahu tana ɗauke da siffofin allah ina son ta sai manzon allah ya ce mi ya ce hubbuka iyaha adkhalakal janna sun da ka kai mata ya saka aljanna don haka da bakin sannan karanta kulhuwan lahu ga koje ya zan sunna sunna mustahabbiya don haka in kun ji limamman ku sun yi kakku musanta musu ya ce sun ta ni kai saboda tana ɗauke da siffofin Allah sai annabi ya ce sun nan da haka yi mata ya saka aljanna kaga an ba shi certificate Allah ka samu aljanna to ka gani shine yace ubangijin mu abin siffanta ne da siffofi na wahadaniya kuma yadda yace qul huwallahu ahad kace shine Allah makadaici ahad the only one Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata bukata da wanda ya yadda da ita da wanda bai yadda babu inda za a kai ta sai inda yake ƙarfe uku na dare barawo ya haita zai na sata Allah ya yadda da sata amma me addu'arsa to zai Allah ka bani sa'a ba inda zai kai wannan yana zuwa inda DPO ya ce to DPO zan ta ina bukatar sa'a amma ya sani Allah ya fi DPO kin sata amma kun bai da inda zai kai bukatar Allah ya bani sa'a mutum ya hita zai na gidan mata mi zai cewa Allah ka sa in iskan mata bata yi ta haya ba ita fasikan da ya kaso ya fasikanci da ita Allah ya yarda abin da zai yi amma kun ga ba inda zai kai bukatu sai Allah ka sa in iskan mata kun fahimta a hayar kilas an ba su miliyan biyu an ce su iskan ma gida su kashe mi za su cewa Allah ka ba mu sa'a tai Allah ka ba ai muna addu'a shi yasa kuka ganin barayi har biyan mallamai suka suna ba su kuɗi a yi musu addu'a wada a roƙan musu Allah Allah ya da abin da suka yi to shine as-samad duk abin da ban yarda da shi ba kana taso min da shi ne amma shi Allah kaga babu inda zaka na akai sai inda yake shine as-samad wanda ake nihi da bukata da wanda ya yarda da ita da wanda yanzu abin ganda an kai shekaran jiya da ba an saba ma Allah ko ba saba ma Allah ba duk abin da Shehu Usman ne kan shine an ka zo an ka ruguza shekaran jiya amma kun san abin farin ciki Allah ya nuna Shehu Usman na shana yana ne yana isan ma Shehu Usman wa'anda ne kafircin suna suna mutuwa je wani ya mutu garin su an ka bugo mai wannan da yayi kaza yayi kaza wurin da ba ya mutu tun dawowa ta kwanci yake Allah ya kasai je ya mutu jiya ba a son a faɗi kada su belle ya ba su jiya sauran suna mutuwa haka addai dai jama'a bin shehu usman ya kashe raya ta gayi faɗa da kafirci da shirka da bid'a to suna an katawa an kai ga hakon Allah mutum ya je ha gora sai kifaye su cika ta me an kai tsafi mutum ya taho wuta na biye da shi mu yi mai addu'a Allah ka sa wutan nan ta cika da shi ba wuta dai a tashi ba Allah ya tabbatar mai ita mutum na tahiya wuta na biye da shi wai ya ba da shawa wasu suko sun ka ce a bari su shakka dawa nan ga hukunnan su ɗebe su ba sarkin musulmi da me an ka ce babu lokaci su wuce ni ce dole a bari su yi ai don mai musu hukunci su san ba mu zalunce su ba haka an kai ta yi jama'a mina na an kai tsahi kaga me an kai kenan karya da awon mujaddadi na an kai don haka waɗanda waɗanda na shirya da waɗanda taimaka da waɗanda bada ko kallo kan zo duk ka shiga cikin kare da awu mujaddadi jirai abin da duk Allah bai kyale su ku ji ta ga baki na wallahi duk Allah bai kyale su an ci amana mujaddadi dan hodiyo mujaddadi ya rasa diyanai ya rasa almajirai ya rasa mabiya akan addinin ga ya tsayu an ka taho kai da rana tsaka baka yi komi ba an ɗauko ka kaci albarkan mujaddadi su na wahala amma su ba su ci wagga gajiya ba gidan laka mujaddadi yamma ciki nai sana'ar mujaddadi sakar tabarma ya sai suwa ya sai abinci da noma su an sa kai ka taho ka ci dalas ana aiko ma miliyoyi kana taushewa baka yi aikin komi ba kuma wannan duk bai ishe ka maimakon ka taimaka ma abin gada ya aza ka bisa kujin kun tattala kai ka rusa shi wallahi Allah bai kyalle sai Allah ya rusa su kuma ko Allah ka ba mai wancan rai sai kun ce na wadi wallahi duk sai Allah ya rusa su da wa'anda na taimaka da wa'anda zo da wa'anda ba da goyon baya da wa'anda ji daɗi wallahi duk Allah bai kyalle su ko bari ku gani sai Allah ya nuna mujaddadi na shi na to Allah ya shirya da mu to ina yake eh akwai wanda sai ba su haka nan za a yi ba su da ba ɗaya an ka ce musu dama su da ba sun ka zo gani za a kashe sawa wanda wanda an ka wanda an ka yi abin ya ci daɗi to shi za a wa hukunci da waɗancan eh waɗanda kamar yaya sun ka yi Oh, to kuma ganin waɗannan su sun taimaka ga saƙon Allah. Allah ya ce wata awanu alal birri wata ba wala ta'awanu alal ismi wal udwani. Su za a caje sun taimaka ga saƙon Allah. Ba a ce musu zan kafin rai. Amma dai su waɗanda na yi abin da waɗanda na ji daɗi su za a kafirtawa. Wanda ya zo da nahin kallo ɗai shi ya saɓa ma Allah. Shi ma ba hita zai yi ba fa. gwargwadon gudun ka gwargwadon lada gwargwadon ibada ko gwargwadon ladar da Allah zai ba ko to ha gwargwadon laihin ka gwargwadon jar musibar da Allah zai samar da kai da ita kowa Allah ya san rawar da ya taka don haka kowa ya jiri daukan musibar da za ta ba wallahi Allah bai kyale wagga sannan one part of the story ku diba halin sakut take ciki yau ga talauci nan ya dabaibaye mutane ga rashin lafiya Allah ya kawo alloba mutane mutuwa ɗaya suka yi jiya jiya wani ya tura ga facebook taron jama'a waɗanda taru makabarta an zo trip trip an waɗanga ka in an ka zo kayan a ƙara turbuɗa an kawo gawa goma sai ya ɗauki hotonsu ga facebook ya tura ya ce jama'a mu tashi tsaye ga addu'a waɗanga musibbu sun yi mana yawa wagga jama'a duk da kun gani ba wurin taron daba na makabarta ne ko makabarta guda makabartar tudun wada jiya jiya ya tura yanzu jama'a ko dai bisashin mutane ka mutuwa irin yadda an mutane na mutuwa sokoto ya kamata a tausaya masu bisashin nan sun yi hasara balle bil adama ne musulmi ka mutuwa jarabawa ce ta alloba Allah ya kawo kuma gidan kowa an aza tabarmi na amsar gaisuwa wai waɗanda yan uwansu na mutu da uwayensu da yan uwansu da abokan arziki sun kamar suna kuma an ka zo gaba gare su an ka ɗauki kuɗin su an ka yi masha'a an ka yi bukukuwa gaba gare su don Allah an yi izgili ko ba ai ba wallahi Allah bai kyale wagga Allah bai kyale wagga ku sa ido ɗaya ku yi kallo Allah bai kyale an wa Allah izgili an wa bayan Allah izgili don haka Allah bai kyalewa man fa Allah ma sha Allah kiyama sa duk wanda ya wanda ya gara ba su yau da sun ga dama ba to kuɗin jama'a dai kudi ba talaucin da su shi sun ka dauki kuɗi an ka tayi an kashe mu banza yanzu an yi daga duniya daga addini wace riba an kashe amma an kashe kuɗin ko ba a kashe ba an yi sakon Allah ko ba a yi ba to ku jira ku ga abin da Allah zai yi wai mutane sun kashe kuɗin mi bella mi ban cewa ni an ka saba ma in ni an ka saba sai in yi magana Allah an ka saba ma to zan ce wada wada wada kakan manzon Allah ya ce wanga Abdul Muttalib lokacin da Abrahata ya dauko giwaye nai ya zo Ka'ab zai roshewa ko da sun ka zo bayan gari ana kiyon raƙumman Abdul Muttalib kakan manzon Allah waɗanga raƙumma na an kace na sarki ne ce to bari mu hara da su sai ka waɗa mu sarki an kama raƙumma ne makiyayi ya zo ce ranka ya ɗaya wasu na nan sun taho da giwa sun ce ka abu za su rosawa sun kama rakun nan ka ya sa tuwa shi ne ta iskan mai ya ce ni ne abdulmutallib ni a sarkin makka ni ne mai rakun nan da haka ma ya ce to me an magana ka mun zo rosa ɗakin kakanku ya ce ni ba shi ya kawo rakun na da an ka ce kakan ma ce ina mamakin ka wanda an ka zo rosa ba ku da abin alfahari yau kamar ka abu ita ni zo rosa kana magana rakun ma ce oh ɗaki yana da mai shi kuma na san yana iya kare shi raƙumma su Allah ni don Allah ka bani raƙumma na yace yanzu kana ganin akwai mai iya kare ɗakin yace sosai mai shi na iya kare shi yace ku bashi raƙumma ne to ya kare ɗakin sai an ka ba an ka ba Abdul Muttalib raƙumma ne yadda yace kowa ya shige gida yau a yau za a yi tumutu sun taso maka aba Allah ya aiko cibilbili ɗairan ababila kun san cibilbili cibilbili tsuntsayen nan da aka ce mace bilbili sun ka ce sun ka ciwo bom da cikin jahannama sai a taho ƙato na bisa giwa a sakan mai duci da ƙasa ya ta dubura ya bi ta giwa da ya rosa shi faje Allahun ka asfin ma'akula Allah ya tsaya kamar karmami waɗanda an ka canye haka Allah ya rugurguza su don haka ba dalla ba an ka saba ba Allah an ka saba ma Allah ya gani ko bai gani ba ya jiya ko bai jiya ba to mun basu da shi komi bellewa ba zai ce ba Allah da an ka saba mai shi zai magani kuma zai yi insha Allah to mu tafi Allah fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun ubangijin mu mai girma da dauhaka a bi siffantawa ne bi sifatul wahdaniyya da siffofi na wahdaniyya ashe kenan me wannan maganar ke nufi duk siffofin Allah siffofi ne na wahdaniyya da kasan zatin Allah wahidun ne to haka duk siffofin siffofi ne na wadaniya kar ka dauka akwai wata siffa da Allah ke tarayyarta da wani bil adama ko da wata halitta ta shi man'utun kuma abin siffantawa ne bin utul fardaniya da da siffofi na kadaituwa duk wata siffa ta shi siffa ce ta kadaita laisa fi ma'anahu ahadun min albariya babu kowa da cikin talakai fi ma'anahu da yayi kama da shi don haka duk siffar da kaji an siffanta Allah da ita to wannan ka tsaishe ta ga Allah bai tariya ta da kowace irin halittar cikin halin mutane ne ko dabbobi ko mala'iku ko aljannu ko waɗanne wannan siffa ta banta gare shi don haka in kaji an ce hannun Allah to ka ɗauka hannun Allah yadda Allah ba ɗaya yake ba laisa ka mislihi shay'un kamar yadda ba ɗaya yake haka da hannu ne ba ɗaya yake da hannun kowace irin halitta ta shi ba in ka ji an ce kafar Allah yadda Allah ba daidai yake da kowace halitta ba haka kafan nan ba daidai take da kowace kafa ta halitta ta ba haka duk sauran siffofin Allah abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada inda ni kuskure Allah shi yafe min da ni da ku da hunka saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah tsare mu na imanin mu Mm.